أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aji nake kamar na ajiye littafin na ina son na yi bayani akan marigayya hajiya hadiza mai wankan gawa a sani na dai duk garin nan duk inda aka mutu ita ake gayyata ko ina ba wai sai national musu ko ina dai musamman abuja su mai tama kasa dai da wuya ka samu mai wankin gawa mai tama ah tsakani da allah na ko a asa koro mu ma nan wuta ba mu da ko ɗaya na son ne wani ya ce ma akwai wata gila ban sani ba shi sa nake ta faɗa to ita wannan baiwa Allah Allah ya saka mata da alheri za ku gana da muna ta mata addu'a iyaka a nan na santa ina nufin wajen wankin gawa kuma tana da wasu ɗabi'u duk lokacin da ta ganka kuka gaisa za ta ce ya yara suka ce to Allah ya musu albarka to wani abin da Allah ya yi mata jiya ba an gama wanke ta sai aka ce na zo na yi mata addu'a idan ta buɗe haka a afo aka mata wanka amma na shigar musu aka yi mata sallah a wajen sai 'yarta take cewa ta faɗi waɗanda suke binta bashi ta faɗi akwai mai binta dubu kaza har an biya dubu takwas akwai mai binta ko dubu biyar sun ce su kaɗai ne ta faɗa su suke binta bashi in ta rasu a biya ta ɗauki dubu goma ta ce wannan wanda suka tona mata kabari a ba su sadaka kuna ga wannan karamin abu ne? Allah ba karamin abu ba ni sai da na yi ta'adwa shi Allah ne ma samun haka mutum zai koma ga Allah yana cikin hayyacinsa na ya san me yake yi ya san me bin shi bashi na har ya san ya ba da sadaka sa'annan likafanin da aka sata a ciki ita ta sai kayan ta kaf ita ta sai kayan ta duk abin da aka mata aiki da shi mata store ita ta sai kayan ta mu kuma tsoron likafani ma muke na? na? mu kuma tsoron likafa ne muke yi da ƙyar da ƙyar akwai wani na makar aka kawo na ajiye ɗaya shi ma dai na kalle shi sai na ji gaba na faɗi ya ba dai yana nan to waɗannan abubuwa wato sun na ga sakamako ne allah maɗaukacin sarki ya mata na abubuwan da take yi na alheri kuma ko na shirya mutuwa ko na ƙi shiryawa ko na yadda zan mutu ko na ƙi yarda dillin su dai ne a wajen Allah Allah ya riga ya gama da ɗan adam ya kuma gaya mana wani kulli ummatin adam kowace mutane mun musu lokaci in ji Allah kowa a samar lokaci da date da time the minute the second duk an gama wa kowa sai Allah ya ce idza jaa ajalhu idan wannan tatsin da Allah ya cire wa mutum ya iso to la yata'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun babu jinkiri ko da ya tsarancin jinkirin yake hakan nan babu ƙarin lokaci ko da yaya ƙarin lokacin yake wannan shi yasa kaga ana mutuwa a kowane irin yanayi mutum yana zaune lafiya kawai sai ya bubu sai ya mutu mutum ya ci abinci ya ƙoshi sai ya mutu mutum ya kwanta bacci an ce sai da safe sai ya mutu mutum yana cikin tuka mota sai ya mutu wasu accident da kuke gani ai ba wai accident bane direban ne yake mutuwa ai to kaga direba ya mutu ko ai bai gane birki ba ko na a tsakani da Allah ai ba zai gane birki ba da haka sai ka ga wani an je an shiga wani waje a kwanaki ba akwai falo da ya mutu a sama ba ko ba wanda ya ji ha ina ji labari pilot ne a sama ya rasu a ayan ce ba shi ɗaya ba ne to ka kaddara su biyu suka rasu eh kai dai ba abin ka zo ka ce ka iya ba bare ka sako da ku na duk wani abubuwa ne lokaci ya yi jama'a babu rarji babu kare kuma wannan ita rayuwar da muke ciki kenan kuma wannan shine gaskiya inna haza lahu al-haqqul mubin wannan gaskiya ne a bayyane da wani guje-guje da wani kewaye-kewaye duk ba za ta kai mu ainihin abin da yasa na yi wannan shine ta mu yi kokari mu koya matan mu wankan gawa na? so eh mu yi kokari mu koya matan mu wankan gawa karatu ne ilimi ne kuma gaskiya ne don wata ran za a bukaci sai wankan in baka wanke ba zai ta mai wanki ta yawa an gashi an wanke ta na haka yake to haka kuma yake zuwa kan kowa kuma mu yi kokari mu yi alheri a cikin rayuwa saboda inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah bai tozarta ladan wanda yake sa aiki duk abin da kai na alheri za ka gani Allah ya datar da Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta Allah kuma ya sa mutuwa ta zo mana wa'azi ta zo mana abin da zai kara dide ta mu alhamdulillah alaikum wai yace yana ya nuna yadda mutum yake dagiya ne mu duniya haka ya kamata ya dage ya nemi lahira a ba ma haka ya kamata ya dage ba nikin ba nikin nikin ba nikin yadda yake neman duniya ta lahira ya kamata ya tsara wannan idan yana idan yana kokari kashi mu ce kokari kashi ɗari ne to in ya zuba kokari shi kashi talatin a duniya to ya zuba saba'in a lahira wani ai shi ne amma sai dai muka dawo rayuwar mu ta zama ta juye wani ko goma baya zubawa a lahira wani fa ko labarin za a mutu baya so ya ji na? akwai masu faɗa akwai wanda ya ce mun a majalisar su akwai wani ustazu da ya zo zai kama jama'a tuna lahira akwai wani ya tashi ce shi wannan malamin kawai ana cikin jin daɗi kawai sai zo zai zo ɓata wa mutane na wai ana hira mai daɗi kawai da ya zo sai fidan ta lalace saboda zai kawo ce za a mutu ce a yi ina su san malamin koda shi ne shi ne abin rikewa tabbas tabbas za a mutu tabbas za a mutu kuma duk yadda mutum ya kai da in ya ambaci mutuwa wallahi bai ƙara takon a cikin rayuwarsa na ji na taɓa ba ku labarin wani bawan Allah da aka yi a Jos shi mutuwa sai mai kuɗi ne amma bai san ya ji mutuwa eh kwanan dai an sani baya son yana aikin gine-gine har laborori suka gano shi sai ya rike kudinsu sai ba zai ba su ba sai zai gobe zai gobe ashe in kana so ya baka kudinka sai ku haɗa baki da labor sai ya zo ya tsuguna ana gaida alhaji ana zaune irin wanda yake huta in ka zo ka zauna kana alhaji a yara ana ta gaisuwa sai wannan ya maza sai ya bullo sai a rabi na wuri a wani kana daga ina kake sai ce daga makabarta kana faɗan wannan kalmar wato da kai da shi koyi maganar makabarta to shi kenan su kai mai kake ana nawa ne kudinka sai maza sai biya ka ya kasa kara zuwa nan eh kai ya kara zuwa eh amma maganar nan nake muku ya mutu na san mutum har wayo a jos baya hawa mota tunda mota ta zo bai taba ba saboda yana jin tsoron mutuwa a nan dogon karfe in ka je dogon karfe a jos ka tambaya wanda suka san labari a nan mota ta kaɗe hana ce da ma ya sani ya more in ya so ka ah kamar da ya ya gane da ya more ta ga ma yanzu ta kaɗe shi dai an yi wanwa to amma ita ta kaɗe shi yana tafiya a bakin ciki shi yasa lamarin rayuwa kawai sai dan adam ya baro Allah kuma mu fuskanci gaskiya kuma lahirar gaskiya ne ba da jimawa ba ina nufin ba da jimawa ba na shekaru fa ba wai gobe ko jibi na ko sati mai zuwa ba wai insha Allah da mu za a yi zaben 20 na 20 nawa ne 2020 na yau har 43 ma har na har 1463 ne 20 duka eh amma duk in ka kalli lokacin duka duk labarin iri ɗaya ne da wannan da nake faɗa da na goban da na jibin duk labarin su ɗaya ne yanzu za ka ga lokaci ya ƙare ga kenan hikima shine dan adam ya dage Allah ya dage Allah Allah shi ya da mu Allah ya samu dage assalamu alaikum haka ne duk da mutane malaman hadisi suna da maganganu akan hadisi amma tunda akwai wasu ayoyi ma da suka yi magana haka amma ma'anarsa idan fassara ne za ka gane ka nemi duniya kamar ba za ka mutuwa wasu sai suna fahimta shine ka shiga kai ta neman duniya na auka ai ka nemi duniya shine ka tsaya saboda ai idan ka kalli dan adam yanzu yanayin da ake in an shiga makabarta an amma rasuwa ka je makabarta ai sai ka ji kaman ko kasuwa ma ba za ka ƙara zuwa misali to shi ne ba a san ɗan adam ya kai wannan matsayi tunda Allah ya yi musulmin ci abinci na Allah ya yi musulmin na muna da buƙatu haka Allah ya tsara rayuwa to kar wannan ya hana mutum ya je ya ce ba zai nemi abinci ba ba zai nemi sa'annan idan ka nemi duniyar to ya zama kana neman duniya ne don lahira ai kuskuren da muke yi kenan ya zama muna neman duniya don duniya amma in kana neman duniya don lahira wannan kenan duk abin da ka samu ma lahira za ka tura shi ai shine za ka ga ayyukanka ayyukanka da dukiyarka ta zama ta Allah eh akwai wanda Allah ya ce ce maka za ka ga duk hidimarsu da dukiyarsu su ma gane meye ma'anar dukiya ka san matsalar mu da yawa ba mu san ma'anar kuɗi ba duk mutumin da ya ɗauka kuɗi ana yin kuɗi ne a tara su a ɓoye to bai san kuɗi ba gaba ɗaya ma bai fahimci alkurani ai kuɗi ana yi ne kawai a ci a sha na a yi sutura a gina gida a sai mota sauran kuma a kai su lahira shi ne kuɗi shi ne kuma aka mori dukiya dama na don neman Allah ya wajata wanda dole mu neman halal amma an samu halalin kuma ga abin da za a yi da ita a ci a sha a taimaki yan uwa amma cewa na samu kuɗi kawai na samu bankuna na na tattalin kuɗi sai na mutu a ce na bar biliyan na goma na na bar biliyan shida to me amfaninta ya za a yi da ita Allah kaɗai ya sani za a da ita shi yasa ai da mai tara kuɗi ya san me yake yi da bai tara ba ai gara ma kai ta cin farfesu ha ka more ba eh ka more kai ta hamdala ya fi kai ka more kuɗinka amma ka tara ka tara kai baka ci ba ka tara kuma ka tafi ka bar wasu baka ma san wa zai ci kuɗin ba wanda suke tara kuɗi Allah kaɗai ya san wanda za su ci kuɗi. To, wannan kuma abin Allah ne, wai suna tara saboda kar ƴaƴan su sha wahala ai ba wanda ya sai hana ɗansa san wahala wallahi sai Allah Allah ne in ya rubuta mar wahala sai ya sha in kuma ya ɗauke mar wahala ko bai da iyaye ma ba zai sha wahala eh akwai ƴaƴa da yawa tarihi sai ana ba iyayensu ma daɗin da suka ji har ya bar iyayensu da nan eh wannan na Allah ne abinda ake so wajibi uba tarbiya ilimi na hawa yaro tarbiya a bashi ilimi shi kenan an sauke nauyi amma tara masa kuɗi wannan ba naka ba saboda shi ne kuɗin ya ka wanda ya rubuta zai yi kuɗi akwai wanda ya rubuta ba zai yi kai ba kai saka sanya wannan lissafin Allah ba eh dukkan mu an riga an rubuta kuɗin mu fa kar ku ɗauka wai yanzu ake tafa mutuka a kowa Allah ya rubuta kudinsa da abin da zaka samu yau da wanda zaka samu gobe da wanda zaka samu jibi daga nan har ka mutu yana na a rubuta a wajen Allah shi yasa ai kaga abin da Allah ya rubuta ba duk duniya ba sa iya hana ka samu inda duk duniya za ta yi bakin ci da kai ba sa son kai arziki wallahi sai kai na haka yake haka na in duniya suna so kai arziki in Allah bai nufa ba za ka yi ba shikenan wanda ya san wannan zai ga abubuwan suna da sauki eh sai dai ne Allah da shi Allah shi ya dau wannan an kuma an taba yi eh yana ba da labari ya ce adamawa sunshine an taso daga yola sai direba ya sa kira'a ya muni da ke gaban mota ya yi ƙur'ani ya ratsa shi shi ne an zo zofe ce kai shi fa yana son zai musulunta shi ne ya fakin ya ba shi kalma kuma ka tashi aka yi accident shi kaɗai ya rasu shi ya muri ya muni nan fa suna da sa'a shi ma na shi ma na mina na mina ina tuna ya kafi ya kusan shekara goma sha biyar shi ma na mina ya muni shi kuma wannan tsayawa aka yi a ci abinci wani a cikin musulmi haka da yake da akwai musulmai da yawa aka ja ka kowa ya zuzuba abinci sai ya ce ya tambayi mai abincin duka na nawa aka ci sai ya biya a'a wani musulmi shi yamuri ya dauka tun da shi yamuri ne ba za a biya masa ba na nan za a ware shi abin da yana cewa a ni aka ce a hadda kai to abin sai ya bashi mamaki wannan shi kuma sanadiyar musulunta suke eh kwarai na wani da ya musulunta shi ma da aka yi accident shi kaɗai ya rasu wannan na da labari a nan naija za da yi na ce kaga an koma kenan eh susuwa so ka san shi abin da ya shafi Allah ko Allah sa'a ne wannan ma wata gwaran hausa na Allah sa'a ne Allah ya samu sa'a wallahi Allah labanin ubangiji sa'a ne idan mutum na da rabo shi kenan sai ka ga Allah ya tarairayi mutum kuma ya sashi ya wuce shi yasa ai ba a san alfahari wai kargajin kai wani ne ka isa ko kai wani ne ba wanda isa sai Allah yauwa kuma Allah yana son karai ka nuna baka isa ba sai shi kuma ya nuna ma shi ne ishe shi yauwa kuma duka abin rahamar Allah ne Allah ya nufi mutum da rahama magana ta gari Allah ka nufi mu Allah Allah to ni dai na fi so a karɓi turosu saboda matsalar ga wanda ya san yadda duniya take tafiya yanzu ai su kaɗan ne daga cikin abubuwa sharri ne dunkule dunkule kala kala iri iri wanda wato shaidan dan shi ne oga ya haɗa wasu waɗanda suke son sai sun mallaki duniya sharri ne iri-iri yana nan ba kala ɗaya ba shi boko haram ɗaya daga ciki ne wanda suka yi boko haram ba su suka yi fa alka'ida alka'idan da kake ta ji ana ta su malam usama duk da kake ji ana malam usama dukka duk tafiyar su ɗaya da boko haram aka yi saboda an yaudari al'ummar musulmi to duk su ne iri-iri ne shari-shari irin har koronan nan tana ciki har wannan koronan da ka gani wallahi tana ciki tana cikin wa cikin alƙa'ida tana cikin nau'in abubuwa da wato ake ta shiryawa don mai don a zaba an mallaki duniya na eh razo na ciki duk tana ciki abubuwa ne na yaudara wanda wasu yadda za ka yi bayanin su ma kai kanka wahala ya ishe ka yawa a kiɗa mutane a hana su addini hana araba su da Allah yawa aikin da shaidan ya dauki wa Allah alƙawari duk shi suke cikawa yanzu wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azan al'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah duk wanda alƙawari da shaidan yayi shine wasu yanzu suke tabbatar masa masu kungiyar mazina yan luwaɗi kungiyar wane ne wane ne duka zaka ga duk fannoni ne amma in ka duba me ake so a cimma abu ɗaya ne shine a raba ɗan adam da Allah yawa ana son a yi ne wata society ne suke kiranta haba society nan da ba ruwanta da Allah na na yawa to daman suna suna zaman masu duk wannan abubuwa dama abin da suke nema shine su raba kowa da Allah mu kuma mun yi ka'a mu musulmi ne Allah ka tabbatar da mu a musulunci yawa eh na na canza ka ji abin da suka a scotland wanda da yaro in ya kai shekara hudu yana da dama ya canza halittarsa ya dawo mace ko mace tana so tana dama ta canza ta dawo namiji ka ji shekara hudu wani takarai da na gani shi oyi dan najeriya ne ya zama mace wani katon banza sai ka gan shi kamar kashi na eh ka gan shi ko wai ya zama mace kai da ka kalle shi ka san katon banza ne kawai ba komai kawai mahaukaci ne karata karata menene ne kawai sai dai ka gode Allah da yi ka musulmi kawai shi eh sai akwai kudin ne akwai kudin ne akwai kudin ne kuma suna nan suna kashewa ai kudin iblis ne eh kudin shedan ne eh kudin shedan ne kuma da shi za a kashewa suna nan suna abubuwa wasu abubuwan za su baka mamaki ko tunanin cewa suna da ruwa da shi ba za ka yi ba wallahi kuma abin da suke da yawa kawai dai Allah ne ya kiyarda shi yasa mu Najeriya wato godiyar da ya kamata mu ba Allah tana da yawa wallahi Allah ya shiga lamarin mu duk abin da kake gani a Najeriya ga wanda ya san me ke faruwa ya san Allah yana yana san mu wallahi alhamdulillah domin da ba don haka ba da labarin mu yanzu ba haka ba ne ba wanda ya dauka yau haka najeriya za a ranga bude masallaci ana sallah wallahi yau babu wanda ya dauka har su yawa dauka aka yi tun daga kan kuma kaga lokacin da ake ainihin boko haram kamar maiduguri dauka suka yi iwar haka sai dai a ringa tarihi cewa an taba yin wani gari ana kiran shi mai dubu ai shirin ke shirin ke da amma don Allah bai yadda ba Allah tsare so wani abuwa da yawa da muke wasa da su kamar yara da suke karatun alkur'ani ai ba karamin shi baya aka yi samu ba in ka duba ko arewa da da ake zaman lafiya ka duba da safe za a ta karanta ƙur'ani da rana a ta karanta ƙur'ani da yamma a ta karatun ƙur'ani to ai karatun ƙur'ani shi kan shi maganin musiba ce eh za ka ga ana ta karatu yara da kai ana makarantar dare duk garuruwan harewa ana ta karatu lokacin kuma babu facebook babu whatsapp yawa za ka ga mutum wani tun da yake bai taba ganin ana zina ba na yanzu fa yasa abubuwan sai da addu'a yanzu ai abubuwan sun sai suka lalata mu da dabi'a a Mauritania lokacin da wani malami yake gaya mana sun shiga Mauritania suka ga duk Mauritania babu gida ɗaya da zaka samu babu mahaddacin alkur'ani a lokacin suka zauna suka yi ta tunani to wai me yake faruwa ya za a yi a shagaltar da su farkon abin da suka suka ce a ba su sadaka a musu sadaka satellite kowane gida a samar fatila fi sabilin shaidan haka aka yi aka ce ana kyautar satellite kowane gida za a samar satellite kyauta da suka yi wannan aiki a cikin shekara goma sha ɗaya sai da suka dawo suna dubawa yaran da suka karanta ƙurana wasu sun manta wasu sun zama 'yan kallon ƙwallo wasu kallon yan diraba da bare yanzu da aya watan tufo ta zo so gidan badamasi da za ku ga gidan badamasi kuwa ai shaɗanci iri iri suka shirya wa al'ummar musulmi wallahi ba abu wasa ba ne da gangan suke wato suna sayar littattafan musulunci ne suna kaiwa garuruwarsu akwai brojar da suke yi wai ba ku da labarin jami'atul islamiyya ta sai abid ko na akwai jami'atul islamiyya kun san akwai jami'atul islamiyya a madina ko to akwai jami'atul islamiyya jama'a a tal abib tun 1956 aka yi ta tana yaye malamai malamai na musulunci doktoci na musulunci a ma'arna wanda suka iya rera karatu kamar su dai kuma ana tura su duniya ne su je su halakar da mutane su abubuwan da suka shiryawa mana yana da yawa eh alaikun salam na Allah ya bugi sa ya sa akwai wata bai Allah za a yi mata aiki tana barin addu'a Allah ya sa ya sa Allah ya ba ta lafiya barin ta ba sai bismillah